wasalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala za mu tashi darasi na 42 ko a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid yau sha yau na goma ko muka ce na goma ga watan rabi'ul akhir sannan bakwai ga watan sha biyu na
bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات
نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه na'am za mu yi wannan babu za mu shiga babi na biyu fi ma'rifati anwa'in najasat a cikin sanin nau'o'i daban-daban na najasat na na abubuwan da suke najasa nau'in su
wa amma anwa'un najasat amma nau'o'ikan najasa fa innal ulama ulama attafaqu min ayaniha ala arba'a to malamai sun yi ittifaki akan a wato ainihin najasa guda hudu
maitatil hayrani biddami alladhi laysa bima'i wato mushen dabba wadda take da jini da yake gudana a cikinta kuma a hayawan kuma ita dabbar wadda ta zamanto ba mai rayuwa a cikin ruwa bace
wa ala lamil khinzir na biyu sun yi ittifaki ala lahmil khinzir naman alkhanzir bi ayi sababin
da kowane sababi ne ittufika an tadhhaba hayatu da rayuwarsa aka yi ittifaki cewa rayuwarsa ta tafi a kai
wa ala dami nafsihi min alhayawan alladhi laysa bima'iyyin infasala min alhayy aw aw almayyit da kuma jini a shi kuma wannan jinin kansa daga alhayawan dabba wanda yake ba ma'i ba ba mai rayuwa a wuta ba a ruwa ba shi wannan jinin in fasala min alhayi ya fito ne daga jikin abin da yake daga cikin dabba da take da rai awil mayyit ko kuma dabba waje take wato mushe idan kana masfuhan idan ya zamanto masfuhan a'ani kasira mai yawa ma'ani ya fassara masfuhan da cewa mai yawa
wa ala bawl ibn adam wa radi'ihi kuma sun yi ittifaki akan bawalin dan adam dan adam da kuma wato bayan gidansa
wa aktharuhum ala najasati al-khamr mafiya yawan su malamai suna kan cewar giya ita ma najasa ce akan najasa wa fi zalika khilafun an ba'd al-muhaddisin a cikin wannan amma wato a cikin najasar giya akwai sabani daga waɗansu malaman hadisi
wa ikhtalafu fi ghairi dhalik to amma sun yi sabani a cikin waɗanda ba wannan ba wal qawa'id min zalika sab'u masail to ka'idodi a cikin wannan matsaloli ne guda bakwai al mas'alatu al-ula matsala ta farko اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له sun yi sabani a cikin mushen dabba wadda take babu jini a gare ta Mm. babu ciki jini a ga wannan dabbar Mm? na'am Eh, a- a- a- ma laisa lahu nafsun sa'ila shine abin da suke nufi wanda ba shi da jini shine wato wanda yake ba shi da jini da yake gudana a cikin jijiyoyinsa وفي ميتة الحيوان البحري da kuma a cikin wato mushen dabbar da take ta rayuwa a cikin teku
فذهب قوم da waɗansu malamai sai suka tafi إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة cewa mushen dabbar da take ba ta da wato jini da yake gudana a jikinta tahira mai tsarki ce wannan mushen mai tsarki ne na'am kamar kuda kamar su kiyashi sauro duk waɗannan Masu da saki da kai sisa.
eh Masu da saki da su kunama mm, na'am kudin cizo mm, tunda jinin da ke cikinsa ba nasa ba ne da kai sisa. Su bara.
su fara mm, Amma kuma irin su garin gari ka zarafi.
eh. na'am وكذلك ميتة البحر haka zalika mushen dabbar da take rayuwa a ru- a teku shi ma tahir kamar kifi duk abin da yake rayuwa a te- a teku ah, mushensa ah, to shi ma wannan ah, tahir mai tsarki ne
وهو مذهب مالك وأصحابه
wannan ita ce mazhabar malik da malaman mazhabarsa
وذهب قوم waɗansu malamai kuma suka tafi إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم الدم والتي لا دم لها akan daidaituwa a wajen wa daidaituwa tsakanin mushen dabbobi masu jini da waɗanda ma ba su da jini a cikin kasancewarsu na jisa
واستثنوا من ذلك ميتة البحر amma suka togace daga cikin waɗannan dabbobi mushen dabbar da take cikin teku وهو مذهب الشافعي shine mazhabar shafi'i
إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل الدود الخل sai dai abinda suka yi ittifaki suka haɗu akan cewar wannan dabbar ba mushe ba ce kamar wato mai a dodul khal shine kamar wato tsutsa da ake samu a cikin tsumi
na'am وما يتولد في المطعومات da abin da yake ake samunsa a cikin abincin da ake ci kamar irin tsutsar تبين eh, wake da na dabino na'am ko tana so so aha, na'am وساوى قوم بين وس- ميتة البر والبحر sawa sawa dai ko sawa kuka sa to sawa din ma zai yi ai duk ɗaya ne Mm. waɗansu mu- malamai kuma suka daidaita tsakanin ba mushen da take mushen dabbar da ke rayuwa a tudu da wadda take rayuwa a cikin teku
واستثنوا ميتة ما لا دم له suka togace wato mushen wadda dabbar da take bata da jini وهو مذهب أبي shine حنيفة mazhabar abu hanifa
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرم عليكم الميتة wato dalilin sabaninsu shine sabaninsu a cikin abin da ake fahimta daga faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikumul maita an haramta muku mushe
وذلك wannan bayanin ku shine أنهم فيما أحسب cewa su a cikin abin da nake tsammani اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص sun yi ittifaki akan cewa wannan lafazi babinsa babi ne la lafazi am amma da yake ake nufin wani keɓantaccen lafazi da shi da aka ce mushe ba kowane mushe ake nufi ba waɗansu keɓantattun mushe ne ake nufi
واختلفوا أي to sai suka yi خاص saɓani أريد به wane keɓantacce ɗin ne ake nufi ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر daga cikinsu akwai wanda suka togace mai tatal bahar suka ce وما لا abin دم له.
da kuma wanda yake ba shi da jini a jikinsa kamar yadda matabar من استثنى من ذلك ميتة ka gani البحر sai su ce wato a tunda a sai suka ce tunda an ce hurrimat alaikumul maita ba kowace maita ake nufi ba saboda kaga mai tatul bahar ta fita daga ciki uhilla lakum mai saidul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum فقط. ميتة ثانية.
eh da kuma wannan Mm. na'am
ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط daga cikin su kuma akwai wanda a minhum man istathna min zalika maitatul bahari faqat ليس البحر فقط daga cikin su akwai wanda ya togace mu- mushen dabbar da take teku kadai نعم ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط daga cikin su kuma akwai wanda yake togace daga cikin wannan mushen dabbar da take ba ta da jini kawai
وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات dalilin sabanin su a cikin waɗannan abubuwa da aka togace هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص shine dalilin sabanin su a cikin dalilin da ya kawo keɓancewar
أما من استثنى من ذلك ما لا دم له to kaga dai wanda ya togace wato mushen dabba da take bata da jini فحجته to hujjarsa مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام shine a, abinda ake fahimta fahimtar da aka yi daga hadisi tabbatacce daga gare shi sallallahu alaihi wasallam من أمره na umarninsa بمقل الذباب إذا دوات.
وقع في الطعام da wato nutsar da kuda idan ya idan ya fada kan wani abinci wato in kuda ya fada cikin fi sharabi ahadikum ya shigar da shi ya nutsar da shi sannan ya fitar da shi Mm. na'am قالوا sai suka ce فهذا يدل على طهارة الذباب kun ga wannan ai yayi nuni akan cewar akan tsarkin kuda
وليس لذلك علة ba shi da wata illa kuma in muka bincika muka gani me ya ba mu kuda tsarki إلا أنه غير ذي دم sai dai kawai cewar shi wannan kuda ba mai jini ba ne domin duk abin da za ka duba sai ka ga na farko dai in ka ce bahari ne za ka ga ba bahari ba ne barri ne Ah, in ka ce ah, ab- abin nan saboda yana fi- da fuka-fiki ne to ai akwai abubuwa wanda suke masu fuka-fiki su kuma an haramta su Mm, kamar kaza mushanta haramun ne sau da haka in kai saburwar taksim din sai suka kanta babu wani abu wanda yake ya keɓance kuda daga sauran abubuwan da suke mushen su haramun ne illa kan cewa shi ba shi da jini to ba shi yasa aka ce din a kazantar tasa shine kan cewar a akwai maganin kazantar tare da shi a a gefe daya na'am da mm, eh sai eh, sai ka dalmiya shi sai ka fito da shi Idan mai ruwa ruwa ne ko ba ne?
na'am Idan mai ruwa ruwa ne.
dama ai ruwa ne dama ai kace an kayyade da ruwa dama ya tsotsa gudan a wannan kuma wannan kuma ya- wannan yayi abin da ba a ce yayi ba na'am نعم وأما الشافعي shi kwa shafi'i فعنده أن هذا خاص بالذباب sai shi a wajensa wannan abu ne hukunci da yake banta da guda kawai لقوله عليه الصلاة والسلام saboda dalilinsa kuwa to ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فإن في عيد جناحيه داء domin shi akwai wato cuta a cikin ɗayan fuka-fukansa guda biyu وفي الأخرى a دواء kuma cikin ɗayan akwai waraka ووهن الشافعي هذا المرفوع من الحديث ya kuma imam shafi ya raunana wannan abin da ake fahimta daga hadisin بأن ظاهر الكتاب da cewa zahirin alkur'ani يقتضي yana hukunta أن الميتة والدم نوعان cewa da من أنواع المحرمات na'am cewa da mushe da kuma jini suna nau'i ne guda biyu daga nau'o'i na abu- na abubuwan da aka haramta أحدهما na farkonsu تعمل فيه التذكية cewa yanka yana yin aiki a kansa وهي الميتة ita ce wato da a, a mushe kagan aka yanka dabba ta mutu kaga wannan ya zama yadda- bai zama da ita ta zama mushe ba
وذلك في الحيوان المباح الأكل wannan ku abu ne wanda yake a cikin dabba wadda take cin ta halal ne باتفاق bittifak babu ko shakka ba- ba- babu sabani akan wannan والدم لا تعمل فيه التذكية to shi ku jini a ayyanka baya amfani a kansa فحكمه- فحكمهما مفترق da haka hukuncin su daban ne da hukuncin mushe da hukuncin jini sun zamanto daban فكيف يجوز أن يجمع بينهما to dai ta yaya za a yi tunda hukuncin su daban ne ta yaya zai halatta a hada su- a hada su tare حتى يقال har ballantana a ce إن الدم cewa jini هو سبب تحريم الميتة shine dalilin haramcin wato kuda a shine dalilin haramcin mushe
وهذا قوي كما ترى to wannan fa yana da karfi kamar yadda kake gani فإنه لو كان الدم هو السبب domin da a ce jini shine a wato dalili في تحريم الميتة a cikin haramta mushe لما كانت ترتفع الهرمية عن الحيوان بالزكاة da sai ya zamanto haramci ba zai dauku ba zai dauke ba za a iya dauke haramcin ba bizzika Hmm?
ana nufin yanka wacce ba a yanka ba jinin da yake jikinta eh a'a wato wai s- an duba an ga kan cewar abinda ya sa illar da aka aka ce kuda mushensa bai zama haram ba saboda ba shi da jini suka ce to ai da jini shine illar haramci da har rashinsa za a ce ya zamanto mushensa ya halatta to da bai kamata ya zamanto cewar a a yanka ya yi ya zamanto shine abin da yake tantancewa tsakanin dabbar da a, da ta mutu ta hanyar yanka da kuma wadda ta mutu ta hanyar da, da kanta ba Mm, tunda kowane daga cikinsu akwai jini na'am ba shine dalili ba na'am wannan sai ya zamanto wannan wata ma'ana ce khas kawai ba za ba za ta zamanto wato babu al'illal jami'a da aka dauka na'am نعم لما كانت ترتفع الهرمية عن الحيوان بالذكاة da haramci ba zai ɗau- ba ba zai zamanto ya ya dau an dauke shi ba daga wato dabba ta hanyar yanka وتبقى هرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة kuma ya zamanto haramcin jini wanda bai riga ya rabu da dabbar da aka yanka ba tana nan akan haramcinsa وكانت الحلية sai ya إنما zamanto halacci ana samun sa ne kawai بعد انفصال الدم عنه bayan rabuwar jinin daga gare shi لأنه إذا ارتفع السبب domin idan sababi ya dau ya- ya- idan sababi ya kau ارتفع المسبب to abinda aka abinda ya sabbaba shi ma sai ya kau الذي يقتضيه ضرورة abinda wato wannan sababin yake hukunta shi yake hukunta shi bisa larura لأنه إن وجد السبب والمسبب ghairu غير mawjud موجود domin aka samu sababin kuma abinda ak- ya sa- abinda sababin ya sabbaba ba a same shi ba فليس له هو سببا to ya zamanto ba shine sababin ba ومثال ذلك to misalin wannan أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب idan wato haramci ya zamanto ya kau daga tsimin da aka yi daga inibi وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار to dole ne ya zamanto wato al'iskar sanya maye shi ma ya kau إن كنا نعتقد أن in dai muna الإسكار itikadi kan cewar sanya maye هو سبب التحريم shine dalilin sanya shine dalilin haramci wanda suke yin kari kenan eh mana hanafiya ba to eh hanafiya na'am bari mu karasa a yawa eh to ai shikenan huwa sababu tarim eh mun mun tsaya anan da Allah ku tsaya ina bisa larura a wato eh to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik